الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة ران أشرين دبيوغا وطن المحرم هجرات دبودة دليهود أربعين دقيقة kuma 22 ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi darasi na 16 a cikin karatunmu na alfiyat bin malik da sharhinta na ibnu aqil rahmatullahi alaihi ma za mu tashi muna cikin babin annaki wal ma'arifa ko? na'am
bismillah alhamdulillah wahada والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق ننتبه إذ تشكر نعم يتي ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبط إذ نقتبط إذ تشكر daga cikin wato zamirai da suke zuwa a makamin rafa'a wato wanda zai zamanto wato damirul wanda zai zamanto irabin sarrafa ne saboda akwai wanda yake ma yastatiru akwai wanda ake ce damir mustatir mai buya wanda yake baya bayyana ka fa'al kamar in kace if'al to alfa'il na if'al damir mustatir ne taqdiruhu anta uwafiq hakanan in kace uwafiq fa'ilinsa damir mustatir ne taqdiruhu ana saboda haka ana damir ne mustatir yana nan naqtabit naqtabit mu zami ghibta bi ma'ana za mu samu al-ghibta wato shine mu samu ni'ima da wani ya samu ma mu samu kamarta ko ma fiye da tasa to kaga akwai alfa'il damir mustatir ne taqdiruhu nahnu iz tashkuru tashkuru shi ma wannan fi'il mudari' ne wa fa'iluhu damir mustatir taqdiruhu anta to kowaɗanne daga cikin wannan dama'ir din mustatira ne ba sa bayyana idan ka ce if'al anta anta takidi ne ga ad-damir al-mustatir na'am
ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز to shi ad-damir ya kasu kashi biyu akwai mustatir wanda yake boyayye baya bayyana wa bariz da wanda yake bayyananne والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه shi kuma al-mustatir ya kasu kashi biyu akwai wajibul istitar akwai jaizul istitar akwai wanda yake wato boye shi wajibi ne akwai wanda yake kuma ɓoye shi ja'izi ne to abinda ake nufi da wanda yake wajibul istitar wajibi ne a yi masa ya zamanto mustatir ma la ya hullu mahallahu zahir shine wanda al'ismu zahir yana nufin al'ismu zahir suna wanda yake bayyananne la ya hullu mahallahu baya tsayawa a wato a makaminsa والمراد بجائز الاستتار abinda ake nufi da jaizul istitar wanda yake istitar din sa yake halal ne shine wanda yake ismu zahir suna wanda yake zahiri yana tsayawa a mahallin sa
وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة ya faɗi a wannan baitin daga wuraren da yake alistitar ɓoyewar damir yake wajibi ya faɗi wato arba'ata mawazi wurare guda hudu الأول na farko فعل الأمر للواحد المخاطب fi'il al'amr fi'il na fi'ili amr fi'ilin da ake umarni da shi a a lil wahid al mukhatab ga mutum wanda yake shi kadai wanda ake zance da shi al mukhatab كفعل kamar in kace if'al
التقدير أن- taqdirin sa anta
وهذا الضمير لا وأن يجوز الضمير إن- إبرازه la yajuzu ibrazuhu bayyana shi baya wajaba shi yasa ake cewa wa fa'iluhu damir mustatir wujuban eh, taqdiruhu anta na'am لأنه لا يحل محله الظاهر domin ismu zahir suna wanda yake zahiri baya tsayawa baya sh- wato baya afkuwa a matsayinsa فلا تقولوا ba za ka ce افعل زيد if'al zaidun ai ba zai yiwu ba ko sai dai ka ce if'al ya zaidu amma ba za ka ce zaid ya zamanto shine fa'il ba ka ce if'al zaidu ba zai yiwu ba
فأما افعل أنت amma in ka ce if'al anta فأنت تأكيد للضمير المستتر to kaga anta taukid ne karfafawa ne taukidi ne ga addamirul mustatir da ke cikin if'al
وليس بفاعل shi ba shine fa- ba shine fa'ilin if'al ba Mm.
ل- لصحة الاستغناء عنه domin zaka iya wa- me yasa yake ba fa'il ba zaka iya wadatuwa ga barin ambatonsa
فتقول افعل kace if'al in kace if'al ma- wannan jumla ce mufida kamila
فإن كان الأمر لواحدة أو idan kuma umarnin fi'lul amr din liwahidatin ga mace ce wadda take ita kadai أو لاثنين ko kuma ga fa'ilai waɗanda suke su su biyu أو لجماعة ko kuma ga jama'a برز الضمير to a nan wajen sai zamirin ya zamanto ya bayyana ba za a samu اضربي.
sai a ce idribi kaga ga yanan ta bayyana ita ce ita ce ya'ul mukhataba واضربا wadriba Mm. wannan ga alif din nan Na'am.
wadribu ga wawu din nan واضربنا wadribna ga nunun niswa to saboda haka wannan dan ya ce maka ya takaita ne kawai akan wato a fi'il al-amr lil wahid al-mukhatab faqat amma al-wahid al-mukhataba ka- ko ithnatayn sawa'un ithnatayn din namiji da mace ne ko maza biyu ko mata biyu wa- ko kuma jama'a ne jama'an na maza ne ko na mata ne wannan damir din ba zai zamanto mustatir ba dole ya zamanto baris
الث- نعم.
الثاني na biyu الفعل wato na biyu na me
ما يجوز- ما يجوز استدار الضمير mawadi'u istitarul dhamir wujuban wuraren da ake yi ma ad-dhamir istitar bisa wajibi na biyu shine الفعل المضارع fi al-fi'l al-mudari الذي في أوله الهمزة wanda yake akwai alhamza a farkon sa نحو أف- أوافق kamar uwafiqu
والتقدير أنا wa taqdir abin kaddarawa an kace uwafiqu waye mai muwafaqa din ana
وإن قلت أوافق أنا in kace uwafiqu ana كان أنا تأكيدا للضمير المستتر to ana sai ta zamanto taukidi ce ga ad-damir al-mustatir to shi ma abin da yasa ya zamanto yujubul isti- ya zamanto kan cewar al-istitar a a ya- yajibu shine cewa la yahillu mahalluhu ismu zahir ba za ka ce uwafiqu muhammad ba Mm. ba zai yiwu ba gwaranci ne Eh, na'am الثالث wuri na uku الفعل المضارع الذي في أوله النون fi'lul mudari wanda nun yake a farkonsa نحو نرتبط kamar naghtabitu أي نحن ai nahanu shine at-taqdir to nahu kaga sai ya zamanto taukid ne ga abdamirul mustatir
الرابع na hudu الفعل المضارع fi'lul mudari الذي في أوله التاء لخطاب الواحد wanda farkon sa akwai ta li khitabil wahid ga khitab ga wahid ba wahida ba نحو تشكر tashkuru kamar tashkuru أي أن ai anta ai anta Mm.
فإن كان الخطاب لواحدة amma in khitabin zancen ya zamanto ga mace ce guda daya أو لاثنين ko kuma ga wato fa'ilai guda biyu sawa'un maza ko mata ko mace da namiji أو لجماعة ko kuma ga jama'a sawa'un jama'ar maza ko jama'ar mata برز الضمير sai damirin ya bayyana نحو أنت تفعلين kamar ke ce anti taf'alina وأنتما تفعلان a to ka gani ga damir na ina damir din da ya bayyana a taf'alina alya wa antuma taf'alani ina damirin al-alif وأنتم تفعلون wa antum taf'aluna ina damirin al-waw وأنتن تفعلن wa antunna taf'alna ila damirin nunun niswa to kun ganan duk sai ya zamanto ad-damirul bariz wanda kawai ya zamanto mustatir shine idan ya zamanto al-khitab li wahid li wahid
هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها ستار الضمير to wannan shine abin da al-musannif ya ambata na daga wurare da boyewar damir yake waje ba na'am مثال جائز الاستتار to misalin wanda yake kuma al-istitar yake ja'izi yake wa- wato ya- wato ba wajibi bane amma ja'izi ne زيد يقوم in ka ce zaidun yaqumu أي هو ai huwa taqdiruhu ya- yahu yaqumu sai ya zamanto shine khabar kuma khabar din jumla ce fi'iliya mushtamila ala fi'il wa fa'il al fi'il ah, fi'il mudari ah, marfu'un bid dhamma wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa والجملة والجملة في محل رفع آه، في- آه، آه، نعم والجملة في محل رفع خبر المبتدا خبر للمبتدا كو نعم وهذا الضمير وهذا الضمير شي ضمير نن هو جائز الاستتار yi masa istitar jaizi ne لأنه يحل محله الظاهر domin ismu zahir yana zuwa a mahallinsa فتقول za ka iya cewa زيد يقوم أبوه zaidun ya komo abuhu ko نعم wannan magana ce abin nan fe wannan magana ce jumla mufida zaidun ya komo abuhu kaga zaidun mubtada ya komo a fi'il mudari marfu'un bidamma wa fa'ilu wa abuhu fa'il wa huwa marfu wa alamatu raf'ihi alwaw li'annahu من الأسماء الستة آه، وهو مضاف والضمير مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل أها، في محل رفع خبر لمبتدا خبر المبتدا to kaga shikenan kaga an samu ismu zahir ya zo a mahallinsa saboda kamar yadda ika ce zaka iya cewa zaidun yaqumu kuma ta zamanto jumla tamma zaka iya cewa zaidun yaqumu abu eh ma'ana ta sha bamban dama ai ba wai abu ɗaya bane zaka faɗe shi da ma'ana halaccin ne Hmm, halaccin ne amma haga inda wajibul istitar ne ba zai yi ba ka kawo fa'il sabanin damir Hmm? Hmm. na'am
وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة haka zalika nan dukkan fi'ili wanda aka rata aka jingina shi ya zuwa ga ga'ib wato wanda yake mutum ɗaya da yake ga'ib namiji au ga'iba ko mace ɗaya wadda take ah, ko- ko ko wadda take bata nan ga'iba shi ce mace guda ɗaya ناو هند تقوم kaga zaka iya cewa hindun taqumu to kaga a taqdiruhu hiya Hmm, hindun taqumu hiya to wannan hiya din jaizul istitar domin zaka iya cewa hindun taqumu ummuha Hmm? ko na'am وما كان بمعناه da kuma abin da yake ma'anarsa ناو زيد قائم kamar zaidun qa'imun wa ma kana bi ma'anahu yana nufin ismul fa'il ko ismul maf'ul domin ismul fa'il ko yaushe yana kunshe da wato fa'il ɗinsa wanda yake shi ma zamir ne in ka ce zaidun qa'imun zaka iya cewa zaidun qa'imun abuhu Mm, zaidun qa'imun abuhu sai ya zamanto qa'im a sai ya zamanto shine khabar muqaddam wa abuhu mubtada muakhar wal jumla min al khabar al muqaddam wal mubtada al muakhar fi mahalli raf'in khabarun li zaidin khabarun lil mubtada al awwal وذو ارتفاع وانفصال أنا هو wa anta wal وأنت furu'u la والفروع لا tastabihu تشتبه wa dhu irtifa'in wa imfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu shi kuma damiri ma'abucin raf'a tare kuma da infisal al infisal wato ba wanda yake muttasil ba Mm, damir marfu munfasil sune ana da huwa wa anta wal furu'u la tashtabihu rassan wannan ba za su rikice maka ba Eh, sai kawai ka fitar da su guda goma sha biyu Eh, eh, wannan baiti da daɗi yake wal furu'u la tashtabihu Eh, na'am na'am na'am تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز to ya gabata mun ce shi ad-damir ya kasu ya zuwa ga damir mustatir da kuma damir baris وسبق الكلام في المستتر to magana akan almustatir ta riga ta gabata mun ga wato ma'ana duk abin da ya danganci abdamirul mustatir ya gama yi maka wannan shine kadai halin damirul mustatir in ma ya zamanto wajibul istitar a wurare guda hudu in ma ya zamanto jaizul istitar a sauran wurare kuma in kana so watakila ka rike su ah, zai yi maka wahala ka ce abin nan a a a ka ce alkhitab li wahid ko kuma ka ce alkhitab li a a a a- a- a- a- wato almutakallim a- a- a- almutakallim a- a- alwahid ko almutakallim jama'a in kana in kana in wannan zai maka wahalar kiyayewa kawai sai ka rike waɗannan misalan ka fa'al uwafiq naqtabit id tashkuru a gani if'al idan ya zamanto alfa'il shine almukhatab alwahid uwafiq in idan ya zamanto almutakallim alwahid uwafiqu ana naghtabit in ya zamanto mutakallim jama'a nuwafiq nahnu tashkuru in ya zamanto almukhatab wanda yake shi ma wahid to da wannan a wa yabsutu albadhla biwa'din munjazi wannan shine din yake maka da wannan kyautar da ya maka shikenan kaga sai ka rike ka'ida wani lokaci ka ce zaka rike wannan tasawur din zai maka wahala amma bil mithal yattadhihu al maqal na'am والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل to shi kuma kansa abdamirul baris ya kasu kashi biyu akwai muttasil wanda yake saduwa da wata kalma akwai munfasil wanda yake rabuwa shi shi kadai ya tsaya mustaqillan baya bukatar a hada shi da wata kalma فالمتصل يكون مرفوعا تش- ومنصوبا ومجرورا to shi almuttasil yana zamantowa mar- zai iya zamantowa marfu zai iya zamantowa mansub zai iya zamantowa majrur
وسبق الكلام wa sabaqa al-kalamu fi dhalik mun yi magana a wancan darasin ko ah ah lirraf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka arif bina ko wa alifin wal wawu wan nun lima ghaba wa ghairihi da kuma wa min dhamir yawa sune waɗannan bai abiyatun guda biyu su ne baitocin nan guda biyu da suka gabata lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasala da kuma wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama na'am saboda haka mun gama da ad-damirul bariz al-muttasil mun riga mun gama da shi to والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا to shi ko al-munfasil yakunu marfu'an wa mansuban yana zamantowa marfu yana zamantowa mansub ولا يكون مجرورا amma ba zai zamanto majruran ba me yasa ba zai zamanto majrur ba me yasa ba zai zama majrur ba eh
damirin ba ba wani damirin guda ɗaya wanda ake mai jarra shi kaɗai wanda za a ɗauke shi da wani jarra ba kowa ka ga dalili na rufa eh to me yasa ba za a yi masa jarra shi gidan me yasa ba zai zamanto an yi masa jarra ba al-munfasil na'am harfin jira ba zuwa baya zuwa kafin shi in ya zo kafin shi zai kuma mutasi
oho yau wato shi ke na samu amsa mhm me ya ta amsa ai abin da ya ce harafin saboda shi fi'ili ai baya zuwa ba fa- fi'ili baya zuwa kisa to dan fi'ili ba a yi masa jarra to ba mai jarra to Aha.
ba mai jarra to shi kuma damirin ai zai zo bayan sa ne da haka in mai kisra ne zai zo bayan me bayan bayan fi'ili fi'ili
Ah, na'am to fa'il da mafi ne dama arraf a wannan a arraf wan nasb kun san jarra ba ta shiga cikin wata kalma sai suna ko to menene sabubban jarra me ake sanya suna ya zamanto majrur saboda harful jar da idafa to zai yiwu ka yi jarra da harful jar ko ka yi idafa da abin da yake munfasil Eh? ba dole ka haɗe su ba Eh? ko ba haka ba ka ce bihi bika bi eh? ko alaihi eh? ko ba haka ba ko kuma ya zamanto halin ya zamanto mudaf ilaihi mudaf ilaihi dole kullum yana tare da mudaf dinsa eh? abduhu eh? gulamuhu gulamuha kitabuha kitabuka ko ba haka ba saboda haka ba zai taba zamantowa munfasil ba a jarra saboda ita jarra dole ka haɗe ta asbab din jarra guda biyu ne ko dai harful jar ko ibafa to su kuma wannan abubuwa ne wanda suke dole ne su zamanto a haɗe na'am
a dalilin wai kalma ɗaya dalilin ina infisal yake ai ba infisal shi ne dalilin da ya sa ba za a yi masa jarra Da- menene dalilin wannan shi sa shi mustaƙil kabir ne mufassal ya zai zama to a dalilin da yasa ba za a yi masa infisal ba saboda dole ya zama muttasil mutasil ba eh in ma saboda shigar harful jar a gare shi wai ma saboda idafa ko ba haka ba za ka iya yin fasl tsakanin mudaf wal mudaf ilaihi ne yayin da ya zama to mudaf ilaihi damir Hmm? abdu wallahi huwa kana so ka ce abdullahi ah, kana so ka ce abduhu ka ce abdu wallahi huwa ka yi fasl tsakanin su da ba ka yi fasl ba dole ne ka haɗe shi ya zama to abduhu na'am to shi yasa ya faɗi wannan ƙa'idar wal munfasil yakunu marfu'an wa mansuban wala yakunu majruran ba zai yi ka samu damir bari damir munfasil majrur ba kun fahimci wannan na'am
وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل to al musannif a wannan baitin sai ya ambaci a- a damir wanda yake al marfu' al munfasil
وهو 12 guda goma sha biyu ne
أنا للمتكلم ana lil mutakallim wahdahu ga mai zance shi shi kadai ana
ونحن للمتكلم da المشارك kuma almutakallim almusharak ah, ko kuma almusharik duk za ka iya faɗan wannan ko ga mu- ga mai zance wanda ya yi tarayya ko aka yi tarayya da shi a cikin zancen saboda haka ko biyu ko uku ko- ah, ko biyu ko jama'a
أو المعذب نفسه awil mu'azzimi nafsahu ko mai wato kambama kansa kamar yadda Allah yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun nahnu na'am
وأنت للمخاطب da kuma anta lil mukhatab al wahid وأنت للمخاطبة da anti lil mukhataba ko
وأنتما da للمخاطب antuma lil mukhatabaini أو المخاطبتين ko mukhatabatain ko وأن- يا. وأنتم ko للمخاطب kuma al mukhatab wal mukhataba ko ko ba haka ba antuma lil mukhatab wal mukhataba na'am wa antum lil mukhatabina antum na'am أنتن للمخاطبات wa antunna lil mukhatabat وهو للغائب wa huwa lil ghaib وهي wa للغائب hiya lil ghaiba وهما للغائبين wa huma lil ghaibaini أو الغائبتين أو الغائبتين أو الغائب والغائبة كو نعم وهم للغائبين وهم للغائبين وهن للغائبات للغائبات شيء يجي مكة والفروع لا تشتبه قاسنا يا كاو مكة رسن جباكي دا نعم وذو انتساب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة نعم يجي وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة يجي ذميري ما ننسب أتكين انفصال وتشيني الضمير المنفصل المنصوب wanda yake zamantowa mansub ju'ila an sanya iyaya an sanya shi iyaya wato iyaya damir munfasil mansub wa tafri'u laysa mushkila Eh, fitar da rassan wannan ba mushkila ne a gare ka ba can yace maka la tashtabihu nan kuma yace maka laysa mushkila eh na'am أشار في هذا البيت na'am yayi ishara a wannan baitin إلى المنصوب المنفصل ya zuwa ga ad-damirul mansub al-munfasil وهو 12 to goma sha biyu ne
إياي للمتكلم إياي للمتكلم وحده وإيانا للمتكلم المشا- مشارك da da kuma iyana lilmutakallim almusharik ko almusharak أو المعذب aw almu'azzim nafsuhu iyana وإياك da للمخاطب iyaka lilmukhatab وإياك للمخاطبة da kuma iyaki ga almukhataba وإياكما للمخاطبة da kuma iyakuma lilmukhatabaini aw almukhatabatain kaman wancan وإياكم للمخاطبين da iyakum lilmukhatabin وإياكن للمخاطبات da iyakunna ga almukhatabat وإياه da للغائب kuma iyahu lilghaib وإياها للغائبة lilghaiba وإياهما للغائبين lilghaibaini aw alghaibataini وإياهم للغائبين lilghaibin na'am وإياهن للغائبات تو للمتكلمة فا المتكلمة وحدها المتكلمة ايه هذا متكلمة نوان نورا إياي إياي eh iyaye eh iyaya kamar yadda yake lil mutakallim Eh, shi yasa da ya faɗi ya ce lil mutakallim wal mutakallima la kana ansa dan karka dauka ita al mutakallima idan ita kadai ce tana da wani lafazin ne daban kamar yadda kuka rinka cewa iyayi Eh, na'am وفي اختيار إياك أي المخاطبة كنا إياك أعني واسمعي يا جارة إيه. يا أخت منين يا إيش ميتش يا فركم بيتي يكي يا أخت يا أخت رب الحي وال وال والمنين أص... إيه.
وما علينا إذا ما كنت جارتنا إيه. الله جاورنا إلا illaki illaki wannan ai yana daga cikin yana daga cikin al al- al- al- wato ashaf ba an ce ba a shi ad-damir a eh, shine wanda yake wala yali illa ibti- illa ikhtiyaran abada na a wannan na yin wannan baitin ne na wannan iyaki ani wasma'i ya jara farkon baitin Asb- hallaki fi fa- ha- menene hallaki fi fata fazara asbaha yahwa hurratan mi'tara iyaki ani wasma'i ya jara na manta farkon baitin ya ukta mun gugulin dinsa iyaki ani wasma'i ya jara ya ukta menene rabb na'am mu ci gaba نعم وفي اختيار لا يجيب المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل متصل نعم وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل أتكين ذهبي لا يجيء المنفصل الضمير المنفصل بزيز وبا إذا تأتى أن يجيء المتصل إذن يزمنتو يا يو الضمير المتصل يزو وتو إذن زي يو أتكين جملة كزود الضمير المتصل to ba za ka zo da damirul munfasil ba wannan ka'ida ce Mm. idan za ka iya zuwa da damirul muttasil ba ka zo da damirul munfasil ba in za ka iya cewa darabtuhu kaga ha din nan shine damirul muttasil ko to ba zai yi ka ce darabtu iyahu ba darabtu iyahu tunda ai darabtuhu damir muttasil mansub ko tunda maf'ulun bihi ne to ba za ka mayar da shi munfasil ba ka ce darabtu iyahu ko ka ce darabtuka ka ce darabtu iyaka ko ra'aituka ka ce ra'aitu iyaka ba zai yiwu ba ma za ka iya cewa iyaka ra'aitu iyaka ra'aitu amma ra'aitu iyaka ba za ka ce ba za ka iya cewa ra'aituka amma ba za ka ce iyaka ba za ka ce ra'aitu iyaka ba sai dai ka ce iyaka ra'aitu domin iyaka ra'aitu ya sha bamban da ra'aitu iyaka me ba- me bambancin ra'aituka da iyaka ra'aitu hasr hasr ay ra'a- iyaka ra'aitu wa la la ghayruka Mm, mm. na'am na'am يوا يا أخت خير البدي والحضارة أصبح كي هل لك في فت... كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة إيه، يا أخت رب... يا أخت آه، خير البدو والحضارة وينا يا بن آه، دن يا سوكني وجن سيد الحي شيني آه، آه، سيجا إر- سيجا كان إر أوسع ya yi sha'awar aurenta shi kuma daga banu fazara yake shi ne ya ce ya ukta khairar badwi wal hadara ya ziga ta da cewa wato ah, dan uwanta shine khairul badwi wal hadara yan bad- yan badiya da yan gari ma duk shi ya fi su Mm. khairul badwi wal hadara yace kaifa taraina fi fata fazara me ra'ayinki akan dan saurayi dan bani fazara asbaha yahwa hurratan mi'tara ya waye gari yana son ya wadda take ya babu koyan gaba mai tsara wadda take wato mai bulbula da turare mai kanshi Hmm? iyaki a ani wasma iya jara wai yana gaya ma makwab- yana gaya ma wato ba ita ya fuskanta da khitabin ba sai yake gaya ma wata makwabciyarsu sai ya ce iyaki a ani aike nake nufi wasu ma'iya jara ke kuma ki saurara ke na kifi mai ta ce masa raddin ya kawo raddin mai ta bashi ansa إني أقول يا فتاة فزارة Aha.
لا أبتغي زوجا ولا الدعارة آه.
ولا فراق أحد هذه الدارة عن الجارة مم.
فأرحل فرحل فرحل إلى أهلك يا باستخارة فرحل تقولي شيء فرحل إلى أهلك باستخارة نعم آه. نعم كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل dukkan bigire da ya yiwu a zo da addamirul muttasil لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل to baya halatta a kauce gari- gabarinsa a kawo almunfasil إلا فيما سيذكره المسند sai dai a wuraren da almusannif zai ambace su wato akwai togaciya ga amma wannan shine ka'ida فلا idan ya yiwu a zo da almuttasil to ba za a kauce ma muttasil ba a zo da almunfasil فلا تقول في أكرمتك don haka ba za ka ce a cikin akramtuka أكرمت ka ce إياك akramtu iyaka ba zai yi ba لأنه يمكن الإتيان بالمتصل domin za ka iya zuwa da addamirul muttasil فتقول ka ce أكرمت- akramtuka akramtuka in kai haka in ka ce akramtu iyaka eh, duk da yake ka'ida ce a ma'ana duk ɗaya ne amma a larabcin boba eh, ka- kayi bobanci
فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل idan kuma zuwa da almuttasil ba zai yiwu ba تعين المنفصل to almunfasil sai ya ayyana dole ka zo da addamirul munfasil نحو إياك أكرمت kamar ka ce iyaka akramtu Eh, ka gani ba zai yiwu ka ce akramtuka ba ta ayyana munfasil ka gani la yumkinu al-ityan bil muttasil wajen iyaka idan ya zamanto ba za ka ce ka akramtu ba ko ba zai yiwu ba saboda haka dole ka zo da al-munfasil نعم.
وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا to abdamir ya zo a cikin waka halin kasancewarsa munfasil مع إمكان الإتيان به متصل tare da yiwuwar a zo da shi muttasilan halin kasancewarsa muttasil كقوله kamar faɗin sha'ir بالباعث بالباعث الوارث الأموات قد ضعمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير na rantse da alba'ith mai tayarwa alwarith mai cin gadon al'amwat wato mai tayar da al'am wannan alba'ith ay ba'ithil amwat na rantse da mai tayar da matattu alwarithil amwat mai kuma cin gadon dukkan wani wanda ya mutu qad dhaminat iyahumul ard wato ƙasa ta lamunce musu fi daharin dahari wato ta ishe su a cikin zamani wanda yake zamani mai dadewa mai yawa daharin dahari ai wannan ta nuna cewar zamani mai tsawon gaske to ka gani ba- sai ce zaminat iyahum ai zaminat hum ne zaminat humul ard ƙasa ta tattara su ta tattara su na'am shine shahid din qad daminat iyahumul ard to wannan a cikin shi'ir ne in a shi'ir ne wannan ya a- akan samu irin wannan yazo fi shi'ir wa hukmuhu ya gani yace fanahu qumtu wa akramtuka la yuqalu fihi ma qama ana wa akramtu iyyaka fa amma qawluhu ah, illa yaziduhum hubban ilayhim da kuma iyahumul ardu fi dahri dahariri fa darura to wannan in yazo a shi'ir darura ne wa mithalu ma lam yata'atta fihi al-ittisal aw an yataqaddama ad-damir ala amilihi yawa wannan ka'idar da ya fada na kan cewar a fa in lam yumkin al-ityalu bil muttasil idan ba zai yi a kawo ad-damirul muttasil ba ta ayyana al-munfasil to inda yake baya yiwa a zo da al-muttasil shine ya zamanto ad-damir ya taqaddamu ad-damir ala amilihi idan damir ya zamanto gabanin amilinsa to a nan wajen la yumkin a zo da almuttasil kamar iyaka na abudu ko kuma aw- ko kuma idan ila idha idha waliya illa Mm. kamar amara Allah ta abudu illa iya ba za ka ce Allah ta abudu illa hu ba eh shi ne kace illa iya ka zo da addamirul munfasil ba zai ka zo da addamirul muttasil ba ka ce amara rabbukum alla amara rabbukum alla ta'budu illa hu ba za ka ce illa hu ba sai dai illa iya Mhm. a duk da yake wa minhu qawlu wa inna ma yudafi an ahsabihim ana aw mithli wannan wuraren suna da yawa nan a gashi muhiddin abdulhamid ya kawo su da yawa domin wuraren da ya faɗa kawai wuri biyu ne da yake layimkin ba zai yiwu a zo da addamir al-muttasil ba saboda aka ta'ayyana al-munfasil ya faɗi wuri a a- nan can ibn aqil kawai ya faɗe shi haka bai faɗi wuraren ba to amma daga cikin wuraren shine muka ce an yi taqaddamu ad-damir ala amilihi ko kamar iyyaka na'budu iyyaka shine ad-damir amilihi na'budu shine ya aiki a kansa ko ya mayar da shi maf'ulun bihi to nan ba zai yiwu ba ko kuma ya zo ba da illa kamar Allah ta abudu illa iyahu ba za ka ce illahu ba to wurare biyu ya ambata daga ciki akwai an yakuna ad-damiru fa'ilan li masdarin udhifa ila maf'ulihi بنصركم نحن كنتم ظافرين بنصركم نحن كنتم ظافرين بنصر آه، آه، بن- كمر بنصرناكم haka shine asalin am- alamar binasrikum nahnu ai binasrina iyakum ne to amma saboda fa'ilin fa'ilud damir masdar ne da aka yi a idafarsa fi'ilin a- a- a- a- wato al'amil ya zamanto masdar ne da aka yi idafansa ila maf'ulihi to sai ya zamanto fa'il din shi ma a nan dole ya zamanto damir munfasil ba zai iya zamantowa muttasil ba saboda an riga idafa ta riga ta keɓanta da al-maf'ulun bihi Hmm? ya kawo su ma anan a cikin sharhin kai guda goma ne eh kwarai ya kawo su anan أن يكون عامل الضمير معنويا aha eh kwarai da gaske
وذلك إذا وقع الضمير من كذا نقول اللهم أنا عبد أثير وأنت مولى كريم
a san kwarai da gaske gashi nan ya kawo su الثالث أن يكون أنا.
الضمير معلوما لحرف نفي قوله تعالى وما أنتم بمعجزين ما هن أمهاتهم وما أنا بدار المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين وقول الشاعر إن هو مستوليا على عهد إلا على أطراف المجاهيل السابع أن ي- أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر akhar na'am قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم ba za ka ce yukhrijuna ar-rasula wa kum ba
وقول الشاعر جاء الضمير- جاء الضمير يشير البصر وقول الشاعر
مبرأ من عيوب الناس كلهم فالله يرعى أنا أبا حفص وإيانا
samun an yi ka ba da wawo kaga maimakon ya ce yar'ana wa aba hafsin sai ya ce yar'a aba hafsin wa iyana na'am an yi ka zame ba da wawo mai iya kawai abin ku ainihin alhudali zani
فآليت لا أنفق أهذو قصيدة تكون وإياها بها مث- مثلا بعدي ta su an yi kawo zame ba da amma na Na'am.
amma ana فشاعر amma an tafa kati ko amma huwa fa na hawi la ya shirya an yi ka ba da lamun farika نعم na kawai shayar idza wajadtu sabiqa haqqan la iyyaka famurni لإياك فمرني فلن أزال مطيعا
وسيأتي موضع ذكر تفصيله آه، ذكر ت- آه، ذكر تفصيله المصنف والشاهر والشارح موضع ذكر تفسيره المسلم آه، والشاهد ذكر تفصيله المصنف والشارح نعم الخ- العاشر البيت من كثيرة الفرائض يفتخر بها a wannan aiwan can ne bilba'ith alwarisi na'am to kun dai gane shahidin ne ya ibnu aqil da yake shi sharhin sa ba mai tsawo bane shi kawai ya faɗa maka cewar idan ba zai yiwu a zo da muttasil ba ta ayyana munfasil me zai hana a zo da muttasil bai ga maka mawaƙa din ba sai dai kawai ya kawo maka bil misal a na kan cewa kamar iyaka na'budu na'am na'am وسل أو افسل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه أشبهه آه، في كنته خلف انتمى كسادر كو كربي هادن سلنيه وما أشبهه da kuma duk haɗin da ta yi kama da salnihi da ta- da kuma a- da duk fi'ilin da ya yi kama da salnihi ɗin fi kuntuhu amma a cikin kuntuhu wato fi'ilul qasir alkhulfun tama sabani ya zo wato idan ka ce fi'ili wanda yake wanda yake raf wanda yake nasba ga maf'ulain guda biyu amma ba mubtada da khabar bane su fi'ilan to al a hadin ad-damir wato ad-damirul muttasil na maf'u na ɗaya daga cikin maf'ulain to in ka sil aw ifsil ka haɗe shi ka ce salnihi aw ifsil ka ce salni iyahu wannan di ya halatta kai domin shi sa'ala kaga zaka ce sa'ala zaidun a a sa'alani za- a- a- zaka ce sa'ala zaidun akhahu ad-darahima ko Hmm? Eh, ko kuma ka ce sa'altuka ad-darahima ko tunda al-mas'ul anhu da kuma al-mas'ul duk zaka haɗe su maf'ulai biyu ne to amma ai kaga asalin su ba mubtada da khabar bane ba mubtada da khabar bane to anan zaka iya cewa a a sal ni iyahu ko ka ce salni a a sa'altu iyaka Hmm? sa'altuk a a zaka ce sa'altuka iyahu ko sa'altuka hu ko ka ce sa'altuka iyahu za ka iya faɗan kowanne ko ka kawo da muttasil ko munfasil Mm. sa'alta eh, a- ko a ata shi ma yana daga wannan babin da kasa kasautuka iyahu kasautuka hu Mm? ko ka ce a ataituka iyahu ko a ataituka hu Mm, wanne ne kuma wani fi'ilin da yake da irin wannan babin
أعلمتك a'lamtuka a'a a'lama ba zai yi ba saboda shi a'lama da ra'a babinsa babin zanna ne babin zanna ne
zarabtu za ta shiga zarabtu a'a darabtu ai maf'ul ɗaya yake darabtuka ba zai maf'ul biyu ba dole fi'ilin ya zamanto mai nasba ga maf'ulain guda biyu al-maf'ul al-awwal wal maf- yanzu kaga in kace sa'altuka sa'altuka hu ko in ka ba- bari mu dauki ba da dama'ir ba in kace sa'altu zaidan a kitabahu ko sa'altu zaidan kaga wa ka tambaya zaid ko me ka tambaye shi littafinsa so dole ya samu maf'ulain guda biyu ka ce a tsaituka addarahima ka gani wa ka bama wa na bama kai me na baka addarahim to haka yana bukatar maf'ulain ka sautuka jubbatan wa na bama wa na tufatar kai me na tufatar da kai jubbatan to amma ai kaga da kai da jubba ba mutada da khabar bane saboda haka dukkan fi'ili da yake nasba ga maf'ulain kuma asalinsu ba mubtada da khabar bane shine wannan babin eh, kamar yadda zai bayani to amma idan ya zamanto fi kuntuhu a cikin kuntuhu alkhulfun tama sabani yazo zaka iya cewa kuntuhu ko kuntu iyahu wannan akwai sabani saboda kana a a tana da ma'amulan guda biyu ismu kana da khabaruha amma asalin su mubtada wal khabar ne Wa idan wato fi'il qasir shine wanda yake ba tam ba baya takait baya istiqlal at tam shine wanda yake istiqlali da fa'ilin sa ita kana an ce mata qasira saboda ba ta istiqlali da fi'ili dole tana buƙatan wato ma'amulain guda biyu ɗaya ya zamanto shine ismuha ɗaya ya zamanto shine khabaruha shi da aka ce musu to duka wani fi'il qasir in kamar kai eh, kamar kana da zal in ta zo tamma wannan ai kaga ba dama maf'ulin ɗaya ne so baka da ishkan inda tamma dama ai abin nan a ma'amul din guda ɗaya ne Eh, na'am
كذاك خلتنيه واتصالا نعم.
اختار غير اختار الانفصالا kazaka khiltanihi haka za ma khiltanihi to ga alama ɗinka ta zo haka zalika idan khiltanihi khala babin su babin zanna ne shine alfi'ilul qalbi wanda ake cewa alfi'il alqalbi aiki ne wanda yake wato na zuciya to shi ma yana nasba ga maf'ulai amma asalin su mubtada wa khabar ne Eh, khiltanihi ai ka zace ni shi ka zace ni shi ne Hmm? to shi ma kulfun tama akwai saɓani wattisalan akhtaru ni na zaɓi al'ittisal ka ce khiltanihi ghairi wani na ku daga cikin malamai ikhtaran fisala shi ya zaɓi infisal ya ce khiltani iyahu na'am na'am
Eh, za mu ji na'am أشار بهذين البيتين sai ya ka yi ishara a cikin waɗannan baitoci guda biyu إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا ya zuwa ga wurare da yawa ji- da yake a halatta a zo da abdamir munfasilan مع إمكان أن يؤتى به متصلا tare da yiwuwar a zo da shi muttasil bayan ya faɗa maka ka'ida sai ya kawo maka wato muhtarazat wato istifna'at na ka'idar na'am فأشار بقوله سلنيه sai ya ishara da faɗinsa da ya ce salnihi إلى ما يتعدى إلى مفعوليه ya zuwa ga fi'il- ga fi'ilin da yake ta'addanci ya- da yake ƙetarewa ya zuwa ga maf'ulai الثاني منهما ليس خبرا في الأصل to amma na biyun maf'ulain din asalinsa ba khabar bane an gane وهما a ضميران cikin asala sune damiran ذان- أو نعم nahu نحو الدرهم ad-dirhamu salnihi to ka gani salnihi ina maf'ulan suke da ya ta al-mukhatab a- a- da da ya ta al-mukhatab ko a a a- a- eh, eh, da ya din a a- a- al-mutakallim ya al-mutakallim mhm. da kuma ha damirul ghaiba su ne maf'ulai ɗin guda biyu asalinsu ba mubtada da khabar ba ne domin ba ana huwa ba ne asalin jumlar
فيجوز لك فيها إسنيه to yana don haka to sai ya halatta a gare ka a cikin haɗin salnihi at- الاتصال al-ittisal
نحو سنيه ka ce sal- kamar ka ce salnihi والانفصال haka nan ma ya halatta kai infisal نحو سلني إياه kamar ka ce salni iyahu ad-dirhama salni iyahu ko kuma ad-dirhamu salni iyahu
وكذلك كل فعل me yasa أشبه- zaka iya cewa ad- in addirhama addirhamu wanne ne ya- wanne ne daidai addirhamu salnihi ko addirhama salnihi Eh, wanne ne daidai addirhamu salnihi Eh, ish- in ishtigal ne addirhama Eh, in ishtigal ne addirhama in baka yi ishtigal ba kuma kai mutu da khabar kace addirhamu salnihi na'am
وكذلك كل فعل أشبهه hakanan dukkan fi'ili da ya kama da shi نحو الدرهم A- أعطيتكه addirhamu a atsaitukahu وأعطيتك إياه ko kuma a atsaituka iyahu na'am وظاهر كلام المصنف zahirin zancen almusannif أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال cewa yana halatta a wannan mas'alar a yi al'infisal da al'ittisal alassawa daidai wa daida وهو ظاهر كلام أكثر النحويين kuma shine zahirin zancen mafiya yawan malaman nahau وظاهر كلام سيبويه amma zahirin zancen sibawaihi أن الاتصال فيها واجب ittisal wajibi ne a nan wajen وأن الانفصال مخصوص بالشعر da kuma kan cewa an kaga an yi infisal wannan ya keɓanta da shi'ir
وأشار بقوله Um, akwai a- a- a- abin nan domin kaga a cikin alkur'ani ai kaga haka ya zo shi ibn hisham ya ce alwasulu afdal mm, saboda haka ya zo a cikin alkur'ani fasa ya fi ka humullah da kuma anulzimu kumuha anulzimukumuha bai ce anulzimukumuhu iyaha ba kuma ya ce in yas'alkumuha fa yuhfikum in yas'alkumuha bai ce in yas'alkum iyaha ba wa min al-munfasil inna allaha malakakum iyahum ya zo hada juz'un min al-hadith walau sha'a lamalakahum iyakum wajen bayi ba a cikin hadisin uqbata bin amir inna allaha malakakum iyahum
wa in
wa yurikumuhu idh yuri a na ai babin ara kuma daban ne ita babin zanna ne eh takhiltani hidin ce eh takhiltani hice eh idh yurikahum allah duk wannan babin ta babin zanna ne shine zai zo eh, ah, kadhaka ah, ah, ah, menene kadhaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaran fisala Sheikh Hussein muna muna karatu zan bugu ظاهر الكلام الكلام سيبويها ان الاتصال فيها واجب to kaga abin me me zai rusa bazancan sibawaihi wannan hadisin in inna allaha malakakum iyahu in a bisa kalamin sibawaihi ne sai a ce wannan kuskure ne sai a ce inna allaha malakakumuhum malakakumuhum ma ausla fil qur'an kathira a ai alqur'ani duk ittisal ne yazo okay
alqur'ani duk zai taimaka ma sibawaihi ne eh eh anuzimukumuha fas- fasayakfikahumullah Mm. in yas'alkumuha fayuhfikum tabaqalu akwai wani kuma
wa ashara bi qawlihi kuma yayi ishara da fadin sa fi kuntuhu al-khulfun tama fi kuntuhul khulfun tama ila annahu idha kana khabar idza kana khabara kana wa akhawatiha idan ya zamanto fi'ilin wato idan khabaru kana da yan uwan kana idan ya kasance damir ne fa innahu yajuzu ittisaluhu wa to infisaluhu ya halatta ya zama ka yi ittiska wato ka sadar da shi kuma ya halatta ka raba shi wa ikhtalafa fil muhtaj shine kamar kuntuhu ko kuntu iyahu to amma an yi sabani akan wanne ne al-mukhtar minhuma wanne ne abin zabi a ciki al-ittisal ko al-infisal اختار المصنف الاتسال to al-musannif sai ya zabi al-ittisal
نحو كنته kuntuhu واختار سيبويه الانفصال sibawai ya zabi infisal to shine ghairi din So. نحو كنت إيه nahu kuntu iyahu
تقول الصديق كنته as-sadiqu kuntuhu وكنت wa إياه kuntu iyahu a wajen siba a wajen ibnu malik gara ka ce kuntuhu a wajen siba wai gara ka ce kuntu iyahu
وكذلك المختار عند المصنف hakanan ma abin da yake abin zabi a wajen al-mu- al-musannif al-ittisal في نحو a خلتنيه cikin khiltanihi وهو كل فعل shine dukkan fi'ili تعدى إلى مفعولين da ya ketare ya zuwa ga maf'ul guda biyu الثاني منهما خبر في الأصل na biyunsu ya zamanto khabar ne fil asl وهما ضميران kuma suka zamanto dukkanin fi'il dukkan maf'ulain din suka zamanto damirai ومذهب سيبويه wannan shine ake cewa alfi'lun nasikh Eh? alfi'lun nasikh an-nasikh lil- lil-ibtida' wal khabar na'am ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال
na'am to anan wajen shi kuma al-musannif ya zabi a waqta a waqtar me ce Wad- wa madhhab sibo yace shi ma anan wajen ikhtar al-intisal shi kuma al- a- a- ghayr- ghayruhu ikhtar infisal wa madhhab sibawayhi arjah madhhab sibawayhi tafi rinjaye لأنه إنجي ابن هو علي.
كثير في لسان العرب domin shine mafi shine mai yawa a cikin harshen larabawa على ما حكاه سيبويه a عنه bisa abin da si- sibawaihi ya hikayarsa gare su وهو المشافه له shi ko sibawaihi fa shine ya gansu larabawan da ake hujja da maganar su shine mushafi yayi mushafaha da larabawa waɗanda suke na asalin wanda ba su tabu da yaran waɗansu ba wanda maganar su tana nan a cikin ɗabi'a wato wanda ake hujja da maganar su
قال الشاعر الشاعر yace إذا قالت هذان fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami idan hadami ta faɗi magana ku gaskata ta magana ita ce abinda hadami ta faɗa
shi shine ne hadami hadami wai wata mata ce a a cikin wata a kab- wani a a wani hayi na larabawa tana da kaifin ido wannan a, wat- wata mace ce da ake ce mata zarqa ul yamama zarqa al yamama an ce da- daga sunanta ne ma aka ba ma a a wato gundumar yamama sunanta wato shine wajen najd an ce wai tana hango abu saboda kaifin ganinta tana hango abu daga tafiyar kwana uku ya ce wadda nabiga ya faɗa a ihkum ka hukumi fatatil hayyi id nazarat ila fatatin shira'in waridi famadi menene a a- ya ya laita menene قالت ليتما هذا الحمام لنا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد Eh, wato kai hukunci kamar hukuncin fatatul hayy ita ce zarqa'ul yamama ce Eh, idh nazarat ila hamamin shira'in waridi thamani da ta kalli wato garke na tattabaru sun zo irin ruwa din nan za su sha a qalat a- a- a- a- menene me ta ce ala laita ma hadhal hamama la- ala laita ma hadhal hamamu lana ina ma a ce wannan hamamun namu ya namu ne ila hamamatina aw nisfahu faqadi idan aka hada shi da wato namu a tattabarin aw nisfahu ko kuma rabin sa faqadi to ya kammala to sun ta san ainihin adadin nasu to in aka hada da nasu da, da, da wancan nasu wa- wancan wanda ta yi hukunci da kuma a namu din wanda muke da shi zai zama kan cewa ya an samu da'if wato kenan adadin wa'ancan tattabarin daidai yake da adadin namu da aka yi hukuncin ku sai aka ga haka ne bayan daga nesa ta hango su to shine ake ce mata wato wanda yake in yi hukunci hukuncinsa daidai ne saboda kaifin basirar hawas ɗinsa da yake da shi to shi sai bawaihi kamar hamami ne ana a cikin nahau idza qalat hamami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hamami hamami hadami hadami na'am to so, wato al-asl shine cewa shi abdamir abdama'ir al-asl a cikin su ai musu ittisal karka raba su domin ya ce maka wa fi ikhtirarin la yaji al-munfasil idza ta'ata an yaji al-muttasil wannan shine ka'ida al-asl fi dhama'ir al-ittisal to shi ko khabar al-asl fi al-khabar al-infisal tunda khabar daban yake da mubtada to dan haka yanzu kaga kamar in kace kuntuhu ga su dai dhamir ne saboda haka dhamir ya kamata a yi musu ittisal in kuma ka duba janibin khabar khabar ne al'asul fil khabar me ya kamata a yi masa a yi masa infisal to amma to a cikin nan wani asali ya kamata ka kaddamar asalin cewa wa'annan dama'ir ne ko ka asalin cewa wannan khabar ne shi si bawahi ya ce ai asalin abu ka duba matsayinsa a cikin luga tunda ana magana khabar ne to wannan khabar ne wannan kwa damir zai iya zamantowa kowane iri amma khabar a kyale shi a khabar ɗinsa saboda haka al'infisal shine abin zaɓi to kuma a kowanne daga cikinsu akwai shahid in ka ce al'infisal za a yi to akwai shahid na ittisal in in ya kunhu falan tusallat alaihi ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan hadisin ibnu sayyad in ya kunhu bai ce in ya kun iyahu ba yayi ittisal in ya kunhu falan tusallat alaihi wa illa ya kunhu fala khaira laka fi qatlihi kaga sai ya zabi al ittisal sai mu tsaya nan sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu yi sai mu tashi وقدم الأخص في اتصالي وقدم من ما شئت في انفصالي وفي اختيار الرتبة الزنفصلة وقد يبيه الغيب فيه وصلا إن شاء الله من كسا درسي من زوا زام قاري ضمير وتقيل ما مشجاء العالم الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك